بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'adu wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai albarka yini lahadi wanda ya wata na safar watan biyu a musulunci yana da kwanuka guda goma sha bakwai ya kuma hijira na da shekara 445 uku ga watan tara miladiya 2023 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka da ke daura da gidan alhaji misali mai nangi a nan unguwar buwa shango a fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin na umdatul ahkam min kalami khairil anam littafin babban malami al'allama a sheik abdulgani bin abdulwahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a mako daidai irin wannan lokaci idan masu bibiya ba su manta ba a karatu ya tsaye da mu cikin shafi na 25 mun gama babi na almurur bayanai daily musalli ficewa ta gaba mai sallah wanda malam ya yi maganganu game da sutura da yadda ake so ta kasance da kuma irin haɗarin mutum ya wuce ta gaban masallaci babu sutura da kuma an halartar mutum in har neman iya gaba an halartar masa bi cikin sahu ya zagaya ya samu ko ya tsaya wannan ba matsala ba ne dudai abin da ya shafi sutura dai a takaice mala ya kawo ya kuma insha Allah za mu tashi babu jami'a babu jami'a a shafi na 25 kuma wannan hindi darasinmu na 16 a littafi insha Allah malik ke cewa hadisi na ɗaya a babin kuma na 112 a littafin an abi qatada al-haris bin rabi'i al-ansari radiyallahu an daga abi qatada bin rabi'i al-ansari Allah ta'ala ya kare da shi ƙale ke cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce iza da kala ahadu kumul masjida idan ɗayanku ya shiga masallaci fala ya jilisu hatta yi salli raka'atai kada ya zauna har sai ya yi sallah raka'a biyu an fahimta wannan ita ce ake ce mata tahiyyatul masjid tahiyyatu maza tahiyyatul masjid har in kana da alwala bisa yaqini to idan ka shigo masallaci kafin ka zauna to kai raka'a biyu sallah kenan ta gaisuwar masallaci wannan sunna ce muakkada wanda manzon Allah yayi kuma ya karfafi al'umma dai sai dai abin tambaya idan ka zo an riga an tada sallah to wannan raka'a biyu da aka baka umarni ba za ka yi su ba domin ku akwai hadisi da yake cewa la salata iza qama sala iza qama al-imam ko kuma iza qama sala la salata ila al-maktuba har inda an tsayi da sallah liman ya shiga an yi iqama to shikenan ba wata sallah da za a sai wannan tafarilla din an fahimta ko saboda ka wanda ya fara zai iya kammalawa kayar ka ɗaya an zo liman ya zo an tada kama to za ka iya ƙarasa raka ɗayan a gurguje sai ka tada ya ka zo kuma ka bi liman ku ci gaba da sallar amma matuƙar ka shigo an kira sallah liman bai zo ba to wannan sunna ce mai ƙarfi kuma akwai lada mai yawa karkashin ta amma jama'a da yawa suna sakaci wajen raya wannan sunna ɗin wanda da yawa mutum zai higo masallaci sai ya zauna kawai zama zai yi ya dinga jiran liman ya zo ko kuma ga yayi alwala iya ta surutu wannan raka'a guda biyun da zaka yi to alkhairan suna da yawa kuma duka ba za mu gane alkhairan su ba sai ran da Allah ta'ala ya kaddara mutun ya mutu kun ga daidaicewa astaghfirullah ko la ilaha illallah wallahi idan mutum ya faɗi ya mutu ba shi da dama ba shi da dama a yanzu ne Allah ya ara mana lokaci miki da dama maribaci lokutanmu da ayyukan alkhairi in mun faɗi mun mutu to abin da muka dasa na alkhairi bai za mu girba ba idan baka yi da shi da yawa na alkhairi ba akwai yiwuwar mutum ya faɗi mutu kuma ya dinga da dama irin waɗannan falaloli da suka tabbata a sunna to ana son mu jajirce mu riƙe musu ta wajen aiwatar da su idan ka shigo masallaci an ce ita wannan rakata ne ko kuma tahiyatul masjid an ce ko lokutan da aka hana a yi sallah ne to ita ba ta tafi wannan kun san cewa an hana a yi sallah lokacin da rana take fitowa hakanan an hana a yi sallah lokacin da rana ta take ba ta yi zawali ba hakanan an hana a yi sallah lokacin da rana take faduwa ba ta gama faduwa ba amma tahiyatul masjid malamai sun ce ba ta ci duk lokacin da ka shigo masallaci ko ba lokacin sallah bane in dai kana da alwala bisa ne, to ana so kai raka'a biyu ta kai sur masallaci sannan kai abin da ke gaban ka sannan ka fita kuma ko da za ka yi ga masallaci sau ɗari a kullum to inda dama ka raya wannan sunna sau ɗari haka ake ba za ka ce ai ɗazo na yi ba a ai ɗazo na yi a in dai ka fita ka sake dawowa matuƙar da alwala jikin ka kai wannan raka a biyu ka zauna wannan shine abin da hadisi yake koyar da mu manzon Allah ce fala yajlisu wa ta yusalli rak'atayn kada mutum ya zauna har sai ya kawo wannan sallar raka'a guda biyu din nan an fahimta hadisi na gaba daga Zaid bin Arqam Zaid bin Arqam radiyallahu an ƙare yake cewa kunna na takallan fisala da farkon musulunci ba a hana a yi magana cikin sallah ba kana cikin sallah za ka yi wa makocinka magana kai yaya ne ya kaza ya kaza kuna sallah kuma farkon lokaci ba a yi hani game da haka ne kunna na takallan fisalati mun kasance muna maganganunmu cikin sallah yukallimu rajulu minna sahibahu mutum zai yi wa abokinsa magana a sallah ana sallah yake wa abokinka magana wa huwa ila jambihi fi sala wanda yake kusa da kai iya barinka na dama ko na hagu kuna sallah zaka iya magana da zai iya magana hatta nazalat ba mu shiru ba ba mu daina magana cikin sallah ba har sai da wannan aya ta sauka da Allah ta'ala yake cewa hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli gami da sallar tsakiya sannan ku tsaya gaban Allah kuna masu shiru kaliti na ai sakiti an fahimta ku tsaya kada wani abu ya shigo na magana ko wani motsi mai karfi matukar ba aikin cikin sallah bane to da wannan aya ta sauka suka shiru sai aka daina yin magana cikin sallah maliki cewa sahabin yace fa umirna bi sukuti wa nahayna anil kalam sai aka umarci mu mai shuru idan muna sallah aka hana mu yin zance dama sallah ta kunshi kabarbari ne da tasbihai da karatun alkur'ani da kabarbari wannan shine abin da sallah ta kunsa Allahu akbar kai kabbara alhamdulillahi rabbil alamin ka fara karatun alkur'ani subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal a'la kai tasbih rabbana lakal hamd allahumma rabbana lakal hamd kai tasbih yasa a wani hadisin manzo Allah ce ita wannan sallah ba ta da buƙatar magana ɗan adam ba ta da buƙata gare shi sallah ba ta da buƙatar magana ta wurin ɗan adam a cikinta ba a buƙata abin da ke cikinta tasbihai takbirai da kuma karatun alqur'ani an bayyana wannan a hadisi na gaba an abdullah bin umar wa abi hurairah radiyallahu anhuma hadisin daga sahabai guda biyu abdullahi bin umar bin al-kattab Allah kare da shi sanan da aba huraira shine abdurrahman bin sakar al-dawsi Allah kare da shi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muqala daga annabi rahma sallallahu alaihi wasallam ya ce idza staddala harru fa abridu anis salati fa inna shiddatal harri min fahi jahannam ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa idan zafi ya tsananta zafi rana ya tsananta ana cikin lokacin bazara mai zafi mai ƙarfi to maza lake ce fa abridu an sala ku sanye sallah fa inna shiddatal har domin tsananin zafi min fahi jahannam iya daga cikin numfashin wutar jahannam dama an ce ita jahannama tana numfashi sau biyu da shida idan ta yi numfashi na farko shine zaka ji zafi ya kaure duniya wanda an ce mutum masu karsa inda zaka saka ka to lokacin tsananin zafin nan to an ce wuta ce ta yi numfashi numfashi na biyu kuma lokacin sanyi lokacin mukumukun sanyin nan mutum bai iya fitowa shi ma wannan an ce numfashi ne na wutar jihannan an fahimta to ya yan uwa ku duba wannan abu magana in ta inganta ku duba lokacin da ke tsananin zafi a yan uwa wanda kowan ka kai ma sai ka ji kamar gumi ka karawa kanka ko fanka ce take ka ji zafi take busowa ka sha ruwa ka sha ruwa amma bakinka ba zai daina bushewa ba tsananin zafi duniya ta dau zafi to in magana ta inganta an ce numfashin wuta ne to ina kuma ga wanda za a sashi a wutar idan ta yi numfashin duk duniya ko yankin gaba ɗaya sai ya ɗume sai kowa ya shiga cikin wani irin yanayi mutane dabbobi aljanu tsuntsaye kwari bishiyoyi duk mai numfashi sai ya shiga cikin wani yanayi haka nan in sanyi ya yi irin mukumukun sanyin nan wanda fitowa ma sai da dabara to shi ma an ce tsananinsa in magana ta inganta an ce numfashin wuta ne to idan ka ji sanyin nan ya buwaye ka rasa inda za ka sa kanka to sai ka tana kan cewa idan ka je wa Allah lahira ba daidai ba to cikin mai buso wannan sanyin za a je ba mutum an fahimta dama akwai wanda ake musu azaba da wuta an ci da tsananin sanyi akwai kuma wanda ake musu azaba da tsananin zafi duk biyu masifa ne duk biyu kuma azaba ne kuma Allah iya iya azabtar daga ciki masu sabansa da waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya tsare to me ake nufi da fa'abri du'ali salati ku sanya ya sallah malamai sun ce sallah kazahar ake ne tunda an ce ita azahar farkon mukutarin lokacinta iza zalitin shams ko idan rana ta yi zawali idan rana ta yi zawali ma'ana ta kusa daga tsakiyar saitinka ta karkata inda za ta fada to a daidai lokacin sallan azhar ta shiga shi yasa madallar sunna wanda an tabbatar cewa wannan season din da muke da shi a shekara kamar lokacin sanyi lokacin damuna lokacin zafi to lokaci iya canjawa akwai lokacin da yini ya fi yawa akan dare akwai lokacin da dare ya fi yawa akan yini to lura da wannan masu kula da lokutan sallah za ku ga suna irin bambanta lokutan sallah wani lokacin ka ji an ce za a yi sallah sha biyu da rabi wani lokacin kuma ka ji an ce za a tsaye da sallah ɗaya sauran minti goma to in dai har da ilimi ake wannan aikin to wannan canje-canje ne ke haifar da wannan shekara ba ta tafiya dimin da'imin a lokaci daya akwai lokacin da dare ya fi yawa akwai lokacin da kuma yini ya fi yawa an fahimta to duk yanayin da ake ciki in dai zafi ya tsananta lokacin da rana take kaifin zafi to bayan zawalin ma in ba ta ɗan karya ba to sunna ce mai ƙarfi a bar rana ta ɗan karya wannan zafin shine fa abridu ali salati idan wannan lokacin ya yi ba laifi ba ne kuma da sallahu karfe ɗaya har karfe ɗaya da minti goma duk ba matsala ba ne domin aiki da wannan hadisi amma lokacin tsananin sanyi za ku iya dawa kuma kuna yin sallah ku sha biyu da rabi an fahimta to aiki da wannan hadisin sai an kula sosai sanyaya sallar musamman lokacin tsananin zafi to sai a ga wani lokaci ake sallar wani lokaci ne ɗaya saura kwatani karfe ɗaya ne to yaya karfin rana yake a lokacin in har garjin ranar bai ko karya ba to wajibi ne ko kuma suna ce mai karfi ko mutum masallaci ya tattauna a dan tura sallah zahar gaba an fahimta wanda za a yi aiki da wannan hadisin na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da mun umarni ya bayar idza stadda al-harru idan zafi ya tsananta fa abridu anis salati ku sanyaya sallar ku ji manzon Allah har ma ya ci gaba da ƙarin bayani cewa fa inna shiddatal har min fai'i jahannam domin tsananin zafi idan zafi ya tsananta to numfashin wutar jahannama ne Allah ta'ala ya tsare mu to wannan shine abin da yake cikin wannan hadisi hadisi na gaba daga Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda da Anas ya haɗa mu da mu da gidan aljanna da firdaus kale yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nasiya salata falyusalliha idza zakaraha wala kafarata lahu illa zalik watala qawluhu ta'ala wa aqimis salata li zikri Anas dan Malik Allah ya kare da shi Anas shine yake masa laqabi da khadimi rasulullah sallallahu alaihi wasallama mu yi wa manzon Allah hidima an ce a gidan manzon Allah ya taso sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara tara a gidan manzon Allah ko abin da ya kama da wannan ana suke cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya salata duk wanda ya manta bai yi sallah ya manta akan wata sallah bai yi ta ba to fal yusalliha iza zakara duk lokacin da ya tuna bai yi wannan sallah ba sai ta ke sallaci ta kawai an fahimta ko a lokacin ba lokacin sallah ba ne in dai ka tuna ba kai sallah ba ka tuna to daidai tunawar ana so ka gaggauta aikata wannan sallah sai manzon Allah ke cewa wala kafarata laha illa zalim ba ta da wata kafara sai wannan da ramuwar ita ce abin da yake dama an ce rufi'atil aqlami an salat an dage rubutun an dage alƙalamin rubuta zunubi kan mutane guda hudu na farko akwai annahi wanda yake bacci da abin da ke cikin bacci ba zunubi na biyu akwai mutumin da ya manta ka manta wani abu mantuwa kuma ta gaskiya shi ma wannan ba za a rubuta mali wani uku wanda aka cirsasa shi sai ya aikata wani abin da ba daidai ba ne a mai barazana da za a iya salwantar da rayuwarsa in bai aikata ba duk wanda ya cikansa daga cikin wannan to an ce duk abin da ya ba rubuta zunubi an fahimta to amma malaman fiƙihu suna da wata magana musamman fiƙihu malikiya sun ce duk mutumin da ya manta sallah bai yi ba misali yanzu nan sai ka tuna cewa baka yi sallan azhar a yanzu nan an yi la'asar an yi magariba to a fattawar malikiya ba azhar din kadai zaka rama yanzu za ka yi azahar za ka yi la'asar za ka yi magariba an fahimta wannan shi ne fatawarsu sun ce ba za ka rama sallah ita kaɗai ba in ka manta har sai in ka ɗora mata salloli guda biyar a kanta yanzu misali yanzu nan ka tuna cewa a yi jiya ba ka yi magariba ba a jiya ke ka ka isha'i ka yi asubahi kayi azhar kayi la'asar kayi magriba ce to shikenan in ka tuna bayan kayi sallah biyar bayan ta to ita kadai din zaka rama shikenan amma in bata kai biyar ba to in ka rama ta sai ka rama duk sallar take ta biyu bayan ta wannan fatawa ce ta malikiya amma kuma ga abin da hadisi yace an bayyana fal yusalliha iza zakara duk lokacin da ka tuna ba ka yi sallah ba sai ka sallaci wannan sallah har ma ya ci gaba da cewa fala kafara ta lahu ila zalika ba wata kafara da za ka yi in ba wannan ramuwa kun bai fito gana to ne kuka dauka a cikin su wacce wani eh kun bar malikiyar na auna wala kuwa kun bar malikiya gaskiya ne wannan magana imam malik wallahu ta'ala alam to wannan dai shine abin da hadisi ya tabbatar fal yusalliha idza zakaraha sai ka sallaci wannan sallar lokacin da ka tuna baka yi ba sannan wala kafarata lahu illa zalika ba wata kafara da zaka yi ba wannan din ba har manzo Allah ya karanta musu ayan cikin suratu taha Allah ta'ala ya cewa wa aqimi salata li zikri ku tsaye da sallah domin tunawa da ni ko ambatona an fahimta hadisi na gaba wali muslim ruwayar muslim man nasiya salatan aw nama anha duk wanda ya manta wata sallah bai yi ba ko yi bacci bai sallaci wannan sallah ba fa kaffaratuha an yusalliha idza zakara kafararsa shine sallaci wannan sallah lokacin da ya tuna an fahimta kayi bacci an yi sallah baka yi ba to kana tashi daga bacci kai alwala sai kai wannan sallah shikenan ka manta baka yi wata sallah ba sai ka tuna kana tunawar to je kai alwala sai ka zo kai wannan sallah shine ke cewa an yi sallah iya zakara ya sallace ta a lokacin da ya tuna bai yi ba ko a lokacin da ya farka daga wannan bacci din an fahimta hadisi na gaba daga Jabir bin Abdullah radiyallahu an daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare yadda da shi da uban duka sahabbai ne ine radiyallahu anhu Allah ya kare yadda da su anna Mu'az bin Jabal cewa Mu'az dan Jabal babban sahabi shi ma Allah ya kare yadda da shi kana yusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama al-isha al-akhirah thumma yarju ila qaumihi fayusalli bihim tilka sala maliki cewa mu'azu bin jabal Allah ya kare da mu'azu ya kasance iya sallah ta isha ta ƙarshe domin da sallar magariba ma ana cin mata isha an gane ko isha ula da isha al'akira an fahimta to zai yi sallar isha'i da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun mayar ja ila kaumihi sannan mu'azu sai ya tashi ya tafi wajen mutanensa da aka naɗa shi liman agunsu fa yusalli bihim tilka sala sai ya musu dai wannan sallar ta isha an bayyana an gane kuma ai ba a sallar farilla guda biyu ko amma shi zai zo su yi sallar isha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani masallaci da aka naɗa shi liman bayan sun kammala sallar isha da ma'aikin Allah sallar zai koma wacce masallacin kuma sai musu sallar isha su a zahiri za a haka masallar isha biyu kenan ko ba haka ba to sallar isharsa da yi da manzala ita ce sallar isharsa waccan da yi da mamunsa to shi na fila shi a gusa an fahimta na fila ce su ko farila suke kun wannan ma kilaf kilaful malikiya su maliki a fito su ba wannan gaskiya mai farilla ba zai bi mai nafila sun ce sai an samu tawafuqu sala farilla ce farilla ce azhar ce azhar ce la'asar ce la'asar ce to daga cikin sharadin limanci a malikiya akwai wannan har in ba a samu ittifaqin sallah ba da kai da limamin ka to ba wannan sallah to amma ga nassin hadisi ya tabbatar da kan cewa ga abin da mu'adh bin jabal yake aikata ba yi sallar isha'i tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya koma wajen masallacin su da aka ba shi limanci ana jiran sa yi sallaci sallar isha da mutanansa an fahimta akwai wata qadiya ma da ta faru a lokacin wata rana sun tsawaita zama da manzon Allah na majalisi ba yi sallar isha'i da wuri ba kuma aka ce da manzon Allah din yazo zai yi sallar sai ja surori masu tsawo duk da haka waɗancan mutane suna jiransa ba a yi gaggawa ba bace awa ne mana sallah ba faɗa ba suka zauna har dare ya shiga mu'azu ya dawo suna jiransa to akwai wani wanda yake da dabbobi makiyoci ne daidai lokacin ya saba bawa dabbobinsa abinci duk da haka bai gaggawa ya je ba suna jiran mu'azu ya dawo mu'azu ya dawo ya same suna ta jiransa masallaci ya shiga gaba iya kabbartawa shi ma sai ya jawo dogon sura an fahimta kamar yadda manzon Allah ya yi da su shi ma nan zai yi da mamunsa to wannan bawan Allah sai ji takorar tasa ta yi yawa gaskiya sai ya fatse wannan sallah sai koma gefe sai sallarsa da ya koma gefe ya sallar sai ya tafi to mutane sun gan shi iskice wannan wallahi sai mun je mun faɗa wa manzon Allah labarin wannan mutum ya za a yi liman ya zo an kabbarta sallah ana yi zai kuma gibi sallar sai ta wani aya akwai alamar munafirci ta ba mu yadda fa sai mun faɗa wa manzon Allah aka je aka kai karansa zuwa ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kirawo shi cewa ne an ce limamin ku ya zo ya tada sallah kai kuma ka koma gefe kai sallan ka kadabi me ya faru sai ce ya rasulullah mu'azu muna jiransa a matsayinsa na limamin mun jima mun daɗe sosai muna jiransa bai zo ba ni kuma ga mas'alar da nake tattare da ita da ya zo maimakon na ji ya kamo surori marasa tsayi sai na ji ya kama sura mai tsayi kuma zai gamata to sai na gazan takura matuƙa sai na koma gefe ne sallah ta na tafi da cikin da uzuri har maza lake ta mai zato a cikin wannan sallah da ka koma gefe kai mai ka karanta sai ce manzala na karanta fatiha dai a kowace raka an fahimta amma abin nan da kuke a boye da kai da ma'azu wala ba za abin da yake ba kaji sahabbai sarakan gaskiya ke yace abin da yake an yi ruku abin da kuke musmusu da baki ba fito ake bane ba za abin da yake ba an kuma su da ba ni ba masu yace amma duk gunda ban fahimci abin da yake ba ina roƙon Allah abu biyu ne ina roƙon Allah aljanna ina neman tsaron sa daga wuta duk gunda ba san abin da yake faɗa ban na zagon haka nake sai maza da kici ai haula haza na tadanna ai mu ma mu roƙi Allah aljanna mu nemi tsarin wuta shi duk abin da muke karshen abin kenan shi ne result ɗin da muke so ya fito mana Allah ya yarda da mu ya bamu aljanna kuma ya kawar da mana daga wuta wannan shi ne abin da muke fata to lokacin maza da sai kirawo mu'azu yace mu'azu zo kai ne liban musu yace in har zaka jagoranci mutane sallah to ka kula a cikin su akwai da'if mai rauni akwai alkabir akwai dattijo mai yawan shekaru akwai zalhaja akwai wanda yake da wata bukata sarka in za ka yi sallah ka ɗan taƙaita wani lokacin a kamo surori marasa tsayi wani lokacin a ɗan ɗaga wani lokacin a ɗanyi mai tsayi haka to sai maza Allah ya koya wa mu'azu wannan fiqhul limancin ba sunna bane a ce kullum masallacin ka tsawaita sallah yake haka nan ba sunna bane kullum masallacin ka ci takaitacce sallah yake wanda duwa aikace manzon Allah ya yi wannan wani lokacin ya takaita wani lokacin ya yi tsaka tsaki wani lokacin kuma ya tsawaita ba wanda manzon Allah ne ba to wannan kuma shine fiqhul limanci idan kaga mutane cikin walwala akwai yiwuwar ka dan ƙara wuta ya dan tsawaita sallah idan kuma bugu yayi yawa tunani yayi yawa yawa ba laifi bane ka dan takaita din domin kan tunani yayi wa sallar yawa duk wannan iya cikin fiqhul limanci dai kamata limami ya sani eh ba kowane lokaci ba kowane lokaci ake tsawaita sallah ba haka nan ba kowane lokaci kuma ake gajarta sallah ba ya danganta da irin yanayin da al'umma su ci a a magana ta biyu shine a wannan hadisi mun fahimci cewa ya halatta kenan a shekabi mai nafila sallar farilla an gane ya halatta bisa doron wannan hadisi an zo an yi sallah wani ya tashi iya nafila ka san nafila da yake ta kuma zaka ji wani da niyyar farilla ne idan ya sallame raka abi suka ta ka cika ba ai karo bin ka zauna kai sallar ka ta amma a fatawar malaman hadisi amma fatawan malaman fiqh musamman fiqh malikiya haka ba zai wallahu ta'ala an gane ke ko to malike cewa ana sake cewa aka jabir ko fal yusalli bihim tilka sala sai je sallar su wannan sallar da suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba daga Anas dan Malik Allah ya kare da shi yace kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har a lokacin tsananin zafi fa iza lam lam yastati ahaduna an yumakkina jabhatahu min al-ard a lokacin har ɗayan mu ba shi da iko yayi sujjada ya bar goshin sa kasa domin tsananin zafi kana dorawa zaka ji kamar a wuta ka dora basada sawbuhu fasjud alaihi sai manzo Allah ya mana sauki kowa zai iya shimfida tufa sai ya dora goshin sa ka an gane ko in hirami gare ka in rawani gare ka in waye gare ka an ba kwali zaka jawo to an halatar ma da indiya abin mai tsarki ne sai ka sa a ƙasa ka dora goshin ka domin ka samu damar yin sujjada har yanzu irin wannan iya faruwa musamman a masallatan juma'a wa za gana sallah kan kwalta wani ba bai je da shimfiɗa ba bai samu shimfiɗa ba kaga akwai zafi idan har lokacin tsananin zafi ne ɗora goshinsa akan wannan kwaltar akwai wahala to an baka dama ko hulanka ne ka sashi ka ɗora goshinka ka ya halatta in kana da hankici jawo ya ɗora sai ka ɗora goshinka ya halatta domin shi addinin musulunci addinin maslaha ne baya son abin da lafiya za ta cutu kuma baya son abin da rai zai salwanta kuma baya son abin da dukiya za ta salwanta daga cikin manufofin musulunci akwai wannan baya son salwantar rai musulunci duk inda zai biya rai kariya ya bashi hakanan baya son rai kuma ta jawo wa kanta wata larura duk abin da zai jefa ka cikin larura to musulunci ya tare mashi ku duba yadda aka zo magana taimama an ce idan kana da ciwo a garin yin alwalar za ka zuba wa ciwon ruwa ya daɗe bai warke ba an ce ka yi taimama an fahimta an ce ka ƙi yin alwalar in dai akwai yiwuwar ka zuba mai ruwa zai jima bai warke ba daga cikin sharɗan yin taimama akwai wannan kun ga shi musulunci iya kiyaye lafiyar ɗan adam kuma iya kiyaye rayuwar shi kuma iya kiyaye dukiyarsa kuma iya kiyaye mutuncinsa kuma iya kiyaye addininsa duk wanda suna cikin manufofi na addinin musulunci to manzon Allah yake cewa Anas yake cewa ɗayan mu basada saubahu fasajida alaihi sai shimfida a tufasa sai sujira kanta hadisi na gaba daga Abi Huraira radiyallahu anhu Abu Huraira Allah ƙara yarda da shi kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laysa ala atiqihi minhu shay kada ɗayan ku yi sallah da tufa kwaya ɗaya wanda babu wani abu da ya dora kan kafadin shi an gane da kyau ta can ko kuma har yanzu ma tufa wannan da kake gani riga da jamfa da gari kusan al'adu ne al'ada ne kuma al'adan amma tana tafiya da shari'a shari'a ta bawa al'adar limitation abinda ake so tufar ɗa namiji ko gunda ake gari ne ko gunda ake jamfa ne ko gunda ake ɗaura zani ne ko gunda ake sa wando ne to kadda ta haura idan sau an fahimta amma tufafi wannan al'ada ne lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wando suke sawa ba da da jamfa abin hirami suke ɗaurawa an gane ko harami suke ɗaurawa kamar zani ɗaya ƙasa ɗaya sama haka suke wannan shine tufafinsu kuma har yanzu ma kasashe akwai masu wannan za a ga maza ne amma suna ɗaura na kuma da zani har yanzu akwai irin wannan to tufa al'ada ce har in al'adar ku hakan ne ba laifi kai ba amma ka'idar kar ta haura idan sawu ne ko me mai zaka sa shi shari'a ta ce tufar ɗa namiji a musulunci ga abin da aka bata dama amma wani gun zaga limamin juma'a ne amma da code da necktie ya hau minbari kaga al'adar su ne amma anan zai yi a nan zai ba zai gana ta surutu ainihin ma makod ya sa da nectile ya sa ya tsuke ya hau mimbari ganin munan ba al'adar wace ya alala kalli ka sa dogon jamfa da wando dari da hula ko kuma ka sa gari ko kuma ka sa alkyabba da sauransu to nan shine al'adar mu abin da yana girmamawa game da limanci amma a tanin egypt misira za ga limaman sau lokacin za ka sa kod da nectile a tanin egypt ba ma can kasashen turai ba saboda haka ita tufa al'ada ce al'ada ce muhakkam inda al'ada ku ta nuna haka za ku yi amma al'ada tana da tsari ba za a bar kowa yi abin da ya gada ba shari'a ta iyakance karka sa irin kayan mata karka sa matsatse karka sa wanda ya kasa da idan sawu karka sa mai shara-shara ana ganin jikinka duk wannan shine abin da ce ta daura tufa amma wani ya sa wando wani ya sa jamfa wani ya daura zani wani ya sa kaza wani ya sa kaza duk wannan malamai sun ce a adatan ne al'ada kuma tana hukuntar da abin da ta gada a kaci hatta malaman tarihi ma sun ce rawani manzon Allah ya zo ya samu larabawa suna rawani tun kafin zuwa musulunci ko sai tabbatar da yi cikin musulunci ya bar shi yace a ci gaba da yi abu ne mai kyau akwai abubuwa da yawa da manzon Allah ga da su yi a gun ya lokacin jahiliyar larabawa ga da su yi da yawa inda kana bincika tarihin musulunci akwai abubuwa da yawa wanda manzon Allah ya zo ya samu mutanen maka suna yi da ya gabe ci karo da nasi na hali ba kuma akwai maslaha wajen aiwatar da sai bir yake aikata shi sai ya zama sunna aikata shi kuma zai zama samun lada to sai malik ke cewa banzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam kaddayan ku yi tufa da sallah da tufa kwaya daya wanda bai lulluba wani abu akan kafadarsa ba kamar yanzu ba za ka yi sallah da wando kawai ba kai ka sa wando ka daure wandon ka ba riga in dai ba larura ba ta ƙonuwa ko wani ciwo wani kuma larura tana hukuntar da abin da ta samu amma lafiya lafiya haramun ne yi sallah da tsuran wando kawai babu riga ko ba wani hirami da karin laɓe jikinka ko ba wata alkyabba ko a cikin ɗakin karibi halatta an gane ke ko dole ka samu wani abu ka lallaɓa kan kafaɗunka bayan ka sa tuffa ta rufe matsaraici sannan kuma ka ɗora wani abu kan kafaɗin ka yi rufe ma gaban ka to wannan shine abin da hadisi yake nusa ba Allah ta'ala ya samu gari hadisi na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man akala thawman aw baslan falyatadhilna falyatadhilna ay liyatadhal liyatadhal masajidana wa liyaq'ud fi baitihi wa utiya bi qadrin fihi quwa fihi qadiratun min buquli fawajada laharihan fas'ala fa akbara bima fiha min al-buqul fakala faqarrabuha ay ila ba'di ashabihi kana ma'ahu falamma ra'a khariha akalaha qala kul fa inni unaji mallatu naji an bayyana hadisi daga Jabir Allah kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man akala thawman duk wanda ya ci tafarnuwa ita ce thawman an gane ko ghali ko aw baslan ko albasa fali atazilna to ya dan kaurace mana ai li atazil masajidana ya dan kauracewa cikin masallaci an bayyana ka je ka sha man tafarnuwa ka shafa tafarnuwa ko ka ci albasa to akwai wanda in ya ji wannan warin hankalin zai tashi kuma daga cikin ka'idar musulunci akwai kiyaye yancin dan adam da karka cutar da shi har in ka san kayi ta'ammuli da abin da ya shafi tafarnuwa ko albasa kuma baka kusar da wannan warin ba to haramun ne ka cikin masallaci cikin sahu ka tsaya sai ka koma gefe kai sahunka an fahimta wannan doka ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba ma wannan kadai ya tsaya ba wannan dai an buga misali aka malamai sun ce duk wani abu da kanshin sa kowarin sa zai iya rikitar da mutum to duk abin da kai amfani da shi mai irin wannan yanayin to bayanan take go cikin mutane ke sallah kamar wani zai sa wani irin turare mai karfi din nan wanda zaka ji kai in kashi shi zaka ji gaba ɗaya kanka iya nema ya juya yawa to shi ma wannan bai halatta ka higo cikin masallaci ba ko kai amfani da irin su miski ko su juda din nan duk wannan kanshin zai iya tayarwa da wani hankali ko ko mutum a irin aiki yake na kanikanci ya je ga bakin mai rana ta gasa shi ya shigo cikin sahu shi ma wannan bai halatta ba duk wani abu da iska in ta tahi jikinka za a ji wani zai ji hankalinsa ya tashi to haramun ne ka shigo cikin mutane ka tada sallah har masu larurar yoyon fitsari ba akwai wanda suke da wannan larurar ba su suka zaba wa kansu ba larura ce kullum ba sa rabuwa da fitsari jikinsu wanda kuma shari'a ta ba su dama su yi sallar sau haka ba matsala to in ka san kana da wannan larura ɗin to bai halatta ka higo cikin masallaci domin za a ji wani wari iya tahi jikinka kuma za ka tare da wani hankali abin bai tike kawai kan albasa ko tafarnuwa ba a'a duk wani abu duk wani abu wanda warinsa zai iya tada hankalin mutum in kai amfani da shi to bai halatta kuma ka higo cikin masallaci abin jannan mazala ce kaurace mana ko ka kaurace wa masallaci wal yaq'ud fi baitihi har mazala ma yace to mutum ya zauna a gidansa ma ka zauna a gidanka kai sallaka kawai wata rana ote bi qadrin fihi khudrat an zuwa da manzon Allah da wata tukunya a cikinta akwai kaye-kayen miya su ne kudurat an haɗa wannan da wannan da wannan an dafa min bukulin daga irin abin da ƙasa take fitowa da shi kamar kayayyakin miya su tattasai tumatir albasa waye duk dai an haɗa an yi miya suka bewa ko abin da ya kama da wannan shi ne bukul abin da ƙasa take bugo da shi fa waje da laharihan to sai manzon Allah ya ji wani abu a wannan miyar iya ta da wata iska kamar ka ce tafarnuwa ko albasa sai ya ji wani abu iya tashi wanda sai ya kyamatar wannan abin an fahimta fawaje da laharihan fasa'ala sai mazala ya tambaya ce mai a cikin miyan yake wannan abu haka fa aka bara bi ma fi haminal bukul sai aka ba shi labari duk abin da aka zuba a tukunyar hira ka faɗa masa manzala da kaza ne da kaza ne da kaza ne da kaza ne duk aka hada aka dafa da manzon Allah ji an faɗi wani abu wanda iya cikin wancan layin wanda cin nasa zai iya sa warin shi ya bayi zuwa ga wani sai ce faƙar ribuha ku gabatar da ita zuwa ga waɗancin sahabban ai ila ba da sahabi kana ma'ahu ya ce ni ku ɗauke da gaba na bazanci amma ku kaiwa waɗancan su ci falan mara ahu kariha akala lokacin da waga manzo Allah ya kyamace ci abin ƙala sai muka ce ya ce ku ku ci ba matsala bane ba haramun bane ku ci fa inni unaji man la tunaji domin ni ina ganawa da wanda ba ku ganawa da shi amma manzo Allah zai ce ni ina ganawa da Allah ne kuma ni ina gana da mala'ika mala'ika amma kuma ku gana da shi kuma ji shi ma mala'ika iya cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi in ka san warin albasa baka jin dadin ko warin tafarnuwa to mala'ika ma ba jin dadin wannan fa innal mala'ika tata'azza bima tata'azza bihi a bani adam don mala'iku kuma suna cutuwa cikin abin da dan adam ma yake cutuwa da shi to kaga manzon Allah sai ce shi iya ganawa da wanda ba ku ganawa da shi ku ba matsala bane ku ci kayanku ba ku da matsala amma ni mala'ika yana zuwa guna muna tattaunawa da shi kuma ina kyamata ina kyamar ya ji wani abu na wari iya fitowa daga gare ni ba na so yasa daga cikin tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai ba da iska mara daɗi manzon Allah bai saki ko menene yasa ma yake cewa ne an kawata min san abubuwa guda uku a wannan duniya. An gane ku? An halattar mun hobbi bali fi duniya ku, an nisa. An halattar min ƙaunar matana a wannan rayuwa. A sunna ne a ce kana son matarka. An fahimta? Amma wannan duk da cewa akwai ‘yan uwa ma'abuta boko da yawa nan, akwai orientalist. musta'amirun suna yi wa wannan hadisin wata irin fassara domin su kawo batanci da musulunci an fahimta manzan Allah ya ce ohibibali fitoniyaku an nisa'u wa tsibu wa ji'ala ƙorrata aini fisala a wannan duniya an ƙawata mun san abubuwa guda uku an nisa'u mata sannan da turare ko ƙanshi sannan kuma an samun sanyin idanuwa da a cikin sallah duk lokacin da ta yi ina sallah to ina samun nutsuwa ina samun kwanciyar hankali to waɗancan da kullum suna nema su kawo ɓatanci cikin musulunci ya ce ai annabi ma ya ce iya san mata an fahimci maganar yanzu kama wani aka aiwa na mai san mata ne yabo ne ko zambo ne ai ba yabo ba ne ba yabo ba ne ka aiwa na mayan mata ne ai mai san mata ne to ana nema amma wata fassara da kai bane mun mata ne misali to amma shi larabci shi yasa shekul islam Allah ya masa rahama yake cewa al arabiyyatu min ad-din fala budda minha shi larabci wani fat ne na addini dole sai ka san shi akwai in an ce an-nisa'u an sa alif da lam an-nisa'u ana fahimta ya sha bamban da nisa'u mar alif da lam an fahimta idan na ce ra'aitu nisa'an na ga wa'ansu mata amma ba san su ba an fahimta amma ra'aitu nisa na sa alif da lam to kamar ina ba da labarin na ga wa'ansu mata amma na san su to manzan Allah da ya ce an nisa'u ma'ana matansa sanannu na aure su yake zo da ya ce uhubbiba li fi duniya kum nisa'un da ya ce an nisa'u ba to da kowace mata mata yi ko cikin manzo Allah iya santa an fahimci maganar amma da kalmar ta zo da an nisa'u alif da lam to sanannun matan nan nasa iyayen mu ne su yake so to yanzu kuma ce ka aiwa ne iya san matarsa yaban ka aka yi ko kushe ka aka yi yabo ne ko kushewa a ni dai ina santawa ba san ku ba haka ne ko yawwa a ce wani iya san matarsa ayyabansu aka yi tun da manzan Allah ya ce addayu su la da kudu janna wanda baya kishin matarsa ma ba zai shiga aljanna haka manzan Allah ya ce ya zamto kana kishin matar kana son ta wannan daidai ne to kamar manzan Allah iya nuna mana kan cewa mu kishin matar mu ne mu tsare mutuncinsu mu biya musu bukatunsu kar mu yadda a ce wani abu wanda zai kawo musu naƙasu ko zubewar mutunci su faɗa shi abinda maza Allah ke ɗora maka kenan shi yasa ce hatta a duniya ne Allah ya kawata min na so mata na shi yasa an ce idan maza Allah ya shiga gida har aikin gida yake kana fi mihnati ahlihi zai iya yin shara a cikin gida zai iya wanke wanke duk zai iya yi an fahimta kai kana ta yaji yagwa ka dawo ka ga ba a yi wanke wanke ba ko ba a yi shara ba kana dauka kai manzo Allah yana yi da kansa sallallahu alaihi wasallam na na Aisha ji ta faɗa ni ne ti ahli iya cikin aikace aikacen gida in ya shiga gida iya yi yayi wannan in ba a yi ba yayi wannan in ba a yi ba sai ce ba maki aiki ne musu yawa an fahimta manzo Allah iya kaunan matansa iya suturce su fita sai da dalili duk mutumin wanda yake barin matarsa kullum a waje to akwai yiwuwar akwai ɗan ƙarancin kishi a tattare da shi har sai dai fitar inda larura ko da wani dalili mai ƙarfin gaske to ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama baya son wari daga cikin al'adar manzo Allah iya son kanshi duk abin da yake zai bada kanshi mai kyau manzo Allah iya son sa yi sana na Aisha idan manzo Allah ya tafiya kafin ya dawo za ta tanaji ruka da na fesawa da na kai da na da na hayaki da na waye duk ta yi a gidan kuma iya daga cikin mace ta san abin da take yi kada ta yadda mijinta shi shi da wani wari a tattare da ita ko a ɗakinta ko a tifanta kar ta yadda da wannan wannan iya daga cikin abin da mace za ta tsare wa kanta wannan mutuncin saboda ka jin ƙanshi marar daɗi manzon Allah baya so yasa ya ce a duniya shi iya son ƙanshi duk abin da ya shafi turare ko abin da zai ba da ƙanshi mai kyau mazan Allah iya son sa sallallahu ta'ala alaihi wasallam a nan sai yake cewa duk mutumin da ya ci albasa ko ya ci tafarnuwa ko ya ci dukkan wani abu da zai iya kawo gurbatar zai kawo gurbatar iska iskar ta canja da ba da wani yanayi daban to ya kiyaye masallatanmu ya nesa daga su kar ya zo kuma abin da manzon Allah zai ci ko zai kyamata to kai in dai ba nasi bane yazo ba za ka kyamata sa ba kaga nan manzon Allah bai ci abincin ba domin akwai wani abu da zai iya bada wucin iska amma sai ce sabban sa su ci ba matsala ba haramun bane su ci amma shi iya ganawa da wanda su sahabban ba sa ganawa da shi an fahimta hadisi na karshe a babin daga Jabir dai Allah ya kare da shi Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu an ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi rama sallallahu alaihi wasallam ya ce man akala albasla duk wanda ya ci albasa ita ce albasa an gane ko aw yusum ko tafarnuwa aw kurras kurras kamar lawashi kenan ba igwa kududin albasar ba kamar lawashin nan to fala ya qarabanna masjidana kar ya matso inda masallacin mu yake inda ka san kayi ta'ammali da waɗannan abubuwa kuma ba hugusar da warinsu daga jikinka ba an kira sallah an tada sallah to ka yi ƙoƙarin tsayawa a gefe domin in ka shigo cikin masallaci ko ka shigo cikin al'umma akwai yiwuwar za ka cutar da su da wannan abin da ke tattara kai har ya ce fa innal mala'ika domin su mala'iku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ta'azza mimma ya ta'azza minhu al-insan hatta mala'ika iya cutuwa da irin abin da ɗan adam yake cutuwa da shi in ka ji warin albasa wani zai ji hankalinsa ya tashi wani in ya ji warin tafarnuwa zai ji hankalinsa ya tashi wani in ya ji miski wani in ya ji kaza to hatta mala'ika da suke tare da kai kira man katibi na dinnan to su ma suna cutuwa da irin abin da ɗan adam zai cutu shi kuma wannan madallar musulunci ya yi uwa musulunci addini ne da yake biya kowa yancinsa komin waye kai sarauta ne dukiya ce malinta ne to wannan hadisin ya aiki a kanka in har ka san kayi ta'ammuli da wani abu da zai tayarwa da mamun masallacin hankali su gaggauta ma a yi sallama su fice to karka shigo masallaci daga cikin ƙa'idojin sallah da farillan sallah akwai mai akwai ɗumanina fa iza ɗama ananto ba a musala akwai nisuwa wani ya ci ya ci tafarnuwa ya sha man tafarnuwa ya sha man tafarnuwa iya kusa da kai da Allah akwai nutsuwa ba za ka nutsu ba zai sa ka yi ta Allah Allah ka gaggauta ma ayi salamar ka fita daga masallacin ko ya ji ya shafo wani abu ko ya ci wani abu ana fahimta to saboda ka addinin musulunci har cikin masallaci ya biyu ya biya kowa yanci ka'idar la tarara wala dirar kar ka cuta kar a cutar da kai la tazlimuna wala tuzlamuna kar a zalunce kuma kada ku zalunci wannan shine ka'ida a musulunci kuma ko ina ko ina wannan ka'ida tana nan in za mu bi musulunci sau da kafa wallahi kotuna da police station duk zama za su yi ba su da yi in dai za mu wannan ka'idan Allah ta'ala ya samu dace mun zo karshen babi kuma naji garin iya alama za mu yi kokarin tsayawa a insha Allah dama lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata muna neman barar addu'o'i akwai marasa lafiya musamman ni ma akwai mara lafiya gidana to ina roƙon addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah ta'ala ya saka fara take yi da sauran majinyatan mu gida da asibiti akwai dan uwa Malam Isa shi ma yayi tafiya wajen satinsa guda baya nan shi ma musashi adon Allah ya dade shi lafiya akwai shi ma Adamu ɗaya da muke zuwa da shi ma ya tafiya zuwa Kano to muna adon Allah ta'ala ya dada su lafiya da sauran matafiyan mu gaba daya da sauran marasa lafiyar mu duka Allah ya ba su lafiya Allah ta'ala muna roƙonka ka sa mu yi lafiya mu gama lafiya wannan karatu Allah ta'ala ya sa ya zama haske a gare mu a duniya da lahira Allah ta'ala ya sa ya zama haske a gare mu duniya da lahira bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana abin da muke tsoro ko fargaba Allah ta'ala ya amintar da mu Allah ya sa mu gama da rayuwa lafiya Allah ya sa mu gama da rayuwar nan lafiya Allah ta'ala ya samu gama lafiya Allah muna roƙon ka wannan kunci da ake ciki Allah ka fadda mu daga cikin sa Allah ka mana fasauci daga gare ka ya rabbal alamin Allah ka samu lafiya mu gama lafiya shi wanda ya asasa wannan masallaci ne wannan gida Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya amshi addu'o'in sa Allah ya karba ayyukan sa da namu duka Allah ta'ala ya bashi tsaro da kariya da mu gaba daya Allah ta'ala ya buɗa masa hanyoyin samun da namu duka mahaifansa da namu duka Allah ya ji kansu zuriyarsa da tamu Allah ya shirye da mu Allah ta'ala ya tsare mu daga sharri zamani Allah duk wani abu da ya shigo a zamanance mai cutarwa mai raba mutum da imani Allah ya raba mu da shi Allah ka tsare mana mutunci Allah ka tsare mana iyalanmu Allah ka tsare mana imaninmu Allah ka tsare mana garuruwanmu da kasar mu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum